ko ba da mafi haske ko ba da mafi yin fitin ba dole ka kira sai ranar takwas da wata da tara da sha ɗaya da sha biyu kamar ta ake da kiyomai da fala ismaili kamar ta akwara fala ismaili da yaman taka to ka bi wannan akwai wahala kuma ga ba wannan yakan faru ne don ya koro a daya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nau'in na hajji saboda tun daga madina ya koro dabbobin shi na hadaya wasu daga cikin sahabbai sun koro dabbobin su na hadaya da suka zo miƙati a nan zurfa laifa miƙatin mutanen madina kawai a nan kuma ba ko sai suka abin nan suka yi harama suka yi harama suka kamo hanya da aka shigo maka sai da suna yake cewa zurfa laifa shi ne miƙatin mutanen madina zurfa na na abin nan ne na mutanen sham irkul iraqi ya lamlamu yaman wa zil hulayfa ta yahrumul madani wa sham tu'fat imara takiha ne da waka yake cewa to da suka zo suka zo gari sai da sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya koro hadaya irin shi kenan sai an gama aikin umra ci gaba da zama a kirashi amma duk wanda bai riga ya koro hadaya ba sai dai ya gama aikin umara ya cire tufafin jikin shi ya ci gaba da zama da ɗan gari idan an zo fita aikin haji sai mai da ihrami shi daga nan sai ya fi aikin haji tare shi wannan yayi kirani saboda ya koro hadaya ya zo ya haji da umara ba da na kire wannan kuma sai annabi ya mayar masa da hakkin tamattu'i ba nan ne ba har annabi ga wanda yi amma ga wanda ya umarni da wanda ya yi da ba wanda ya umarni da a yi da ba har shi ne yake cewa da a ce bayan da na wuce za ta koma mana gaba da ba zan koro a ba ni ma da kuma tsayi dai shi ne kamar tsayi ba amma ya ce da dai bai ba din ba din ba da shi ne yasa mafi yawa jumhur yan keke da keke suka ce tamattu'i ya ga falala akan wanda shi annabi ne lura da abin da ya faɗa malam malika ko suka ce a kiranan da ya yi malam malika ma ko suka ce ifradi ya yi su abin da wani suke so shine idan za ka yi umara za ka iya zuwa a ramadan ka yi umaranka ka dawo in kuma aka haka za a koma aikin hajji ka sake biya ka koma ina da shi kila mai wannan fatuwar gidansu na makka ne yanzu kana jin ana cewa naira a aje naira miliyan takwas da dubu ɗari uku da nawa wannan kuɗin ajiya ne sai ko kila ka aje wani miliyan biyu a ƙasa da shuku kuma ana cewa ma ba ƙarfin ce mutum 'yan Najeriya ce ba an samu sauki sai an kusa kunna goma to ka ga ka kudin da ke da shi to kai wancan dukan guda biyu shi kenan yayi to yadda su ne na duka guda uku to duk da ka zo za ka yi alama da aikin haji a waɗancan mawaƙi makaniya to za ka abin nan za ka za ka ayyana nau'in hajjin da za ka yi labbaikan lahumma hajjan shi ke da kaga ifradi da ke لبيك اللهم عمرة kuma na kawai za ka yi kuma ba a watannin hajji ba ko kuma a watannin hajji amma da ganin za ka tafi wata ƙasa da nisan da ya kai ƙasar ku ko kuma za ka dawo ƙasar ku ko kuma labbai kan lahumma hajjan a watannin hajji kuma za ka zauna a makka shi ne da matsayi ko kuma labbai kan lahumma hajjan duk muka goye umara kirani kenan to shi ne ke idan ka zo lallai ka tabbatar ka ayyana aikin hajjin da za ka yi wannan harabar za a yi ta a mikati akwai mikati da mali shi ne lokacin da ake aiki a maza kashi a shirin ma'alumat daga ɗaya ga watan shawwal har zuwa kusan sha uku ko kuma har karshen watan zulhijja to sannan akwai mikat makani shi ne irkul iraki akwai da suke cewa shi zafi'ir wanda ya fito daga iraki a wurin da ya harama iyalan namu yamana wanda ya fito daga yamana shi kuma ya zo ya landan a nan sai harama wa zillu hulayfa yahrumu al-madani wanda ya fito daga madina abdul hulayfa shi kuma zai yi tashi harama wa li ahli najd qarni fasari su kuma da suka fito daga najd su ne za su yi harama daga karnin manazir ‘yan Najeriya sai a miƙaƙi na mutanen yammacin duniya su litira zuwa ne ne da wani. Ana tattaunawa idan ka zo wurin na ina ne ba ka kai inda jirgi ke sauka, wasu na kai ka wuce shi a jirgi. Za ka fasuwar su mana da da wasu malaman kasan nan suka ce kawai idan dai za ka aikin hajji daga Najeriya tabbata samun tabbas ina cikin su bai wuce tunda ka ga ɗiban farko farko kamar al'adan bara ɗari biyu da ɗari madina sun ce da su da ya fi fita daga sabani gaskiya kai tsaye in za a wuce da kai madina ba wani ba wani irani na kasa aka za ka gara madina da kayanka na gida ana ba ka masauki ba a duka sanin kawai wuce harami da kayan gida ba a radda za ka yi harama sai radda za ku bar madina in an dogon da dai ba ba nan ne za ka yi harama daga nan kuma ka shigo maka da ranar ka amma idan aka ce muku ku zuciya kun yi dalki a duk da za a ajiye ku to a nan da kake da matsala in so samu ne ka yi niyyar kai ka sa ihramin ka ka ka shiga jirgi da shi in ya so sai ka rika tambayar ma'aikatan jirgi in an zo baitin yi za ka sanar da shi a cikin jirgin za ka fara kalbiya da baikan za ku ma'amma da nan ka fara da baikan za ku ma'amma da baika ana maka bincike ana keke da keke kana da kai da kuma ya fi sauki to da idan ka wuce in ka ci sai ka dawo ba in ka ki dawowa kuma rakka ba sai ba kuma rakka ba sai ba to kaga akwai matsala ke yace man tafatta'a na'am a wani da mawuce to ai da ba sani bane shi ne sai da mawuce su shugabannin su jagora aikin hajji ana iya fita daga sabani ko kuma idan gwamnati na so ta taimako mu kuma rakabai na so ta taimako mutane wanda ba sa yi na aka yi jirgi ya sauka a cikin an yi liyazin da jami'an saudiya kafin a bari su shiga keji da za a fara a sirina sai a zo da manya-manyan motoci a jirgin bai wuce mutum ɗari hudu a zo da manyan motoci masu mutum hamsin hamsin misali sai a kwace su sai a kai su su yi kaci su wahama a kan sannan sai a dawo da su nan da za a sikiri ne daga nan sai a sikiri ne su sai motoci su kwace su su shigo masa na ka haka da shi kenan amma gida za a kirga a da sai karin kashe kuɗi ne kaza kaza kaza kaza so da dama za ka ga akan sa son rai lokacin ya kowa wannan kaduna akwai magana da ya faɗa yake cewa to wai su ma'aikatan aikin hajjin nan wai musuluncin ba ku suke ba kamar yadda yake da rubin shi kuma tuwatuwa ne ya kama tuwatuwar hadaya ya kama tuwatuwar masauki ya kama tuwatuwar wani ne ya kama tuwatuwar abubuwa da yawa kirista kirista lokacin da na yi sabi 2007 akwai head of kitchen da ta mata linda kitchen linda ni ban san ta ba kawai dai akwai wani abin nan mun je karbar abinci rana ta biyu wanda ya zo za ta ce wata jami'a kai na ce biyu ce wannan waye ni ne na farko da na ce a biyu na san farko da ke da nake a na san shi har malaman da ta yi karatu tuntuni irin wani adult education da aka yi tuntuni wanda yanzu ma ba a yi da ta ji daɗin zaman lafiya sai da gari na zo karɓar abinci kawai in shigo ta can ba a kuma ko ba su shiga ni kaɗai nike shiga ita da yanzu ba zan yi rubutu ba idan aka za a yi kwakwan sai take ce min ita shawara take ba ni kar in zauna a gani wannan ba za a tafi ba ce ta ce ba za ta za ta sa a yi kwakwan dina kirgir na dangin ta ne saboda kirgir duk wanda aka sa ta kazo za ta maka baka da aikin da za ta yi ka koma gida duk wata ka zo za ka ziyara to da karka ga me suke suna tsoron kar a turo yasir su ce to za ta kuma su ba sa so a zauna kirista ba wai ka san ba sa so a zauna dan kar a ga me suke yi kuma a jami'e ma ba da hakan nan ka tabbatar man an sa su da su yan da ka kace man kawo mutum biyu ta ban kula da mutum biyu na kawo wani shi ba barbare yadda ake sha ka sana hala na kawo wani ta shi ma dole daga nan hutu ana kwana biyu aka canza wasan duk wanda muke gani sai aka daddara sai aka durga mu kawai da duk da aka sunan shi a jini za a ce sun karɓa kuɗi ita kam darakta ta sai kuɗi suka karɓa wato an ɗiba marasa kuɗi an kai su ƙauye an ɗiba masu abin da masu kuɗi an kai su gini aka kai sato to duk wanda ke gini sai wanda ya sha duk sai ta juya wasu aka ta kwana tana aiki ita kaɗai wujja wanda ya da ta canza ne da ke canza aka za ka wurga mu kawai in dara da sa muke tafiya sai bayan isha maka kai wata matashiyar motsa to ba mu sai ta ga aikin hajji yadda ake ta abubuwa na na na na tuwa da ka ka'ida ya kamata a kiyaye a kiyaye wa alhazai yadda za a yi hajjin su ba zai ba ba kamar lokaci sai ga su jami'an su suke taimakawa a samu matsala wani wani da ka jira ya zai yana da gata su da ba dan wancan garin hannunka bai ka faɗa da aka kama shi da mace ba zan faɗa garin ba amma nan kusa da mu mace aka kama shi ina nan yana ya buɗe malamalin shi ba kuma mutum da hukumar Najeriya da hukumar da suka shiga sai sai ya fito ne da hankali ai kuskure ba aka samu a kasar Najeriya lahira ne kawai ba ne su saboda kan Allah ne shi kadai ne ai a sama na ake yi ne wala araba ba sa jin wannan yaran na corruption wala sai da suka karbo shi sai da suka karbo shi ya dawo jaridu kuma duk sun dauka zai ne kila aiki amma aka cire da hankali aka fita aka fita sai aka sake shi saboda yana tura a bakin ka kamata ya yi bari a rage mugun yi ya ce man tamatta wanda ya tamattu'i shine mutum ya yi harama a cikin misali da umara a watannin aikin hajji ba ko wanda ba san makka ba ya zo ya harama a cikin watannin aikin hajji kuma ya zauna a makka har kwanakin aikin hajji lokacin su su zo ya sake harama da umar da aikin hajji ya harama da umar a kwanakin a watannin aikin hajji ya kammala ya zauna a gari ba tare da kwanarwai a matsayin ɗan gari lokacin hajji ya zo kuma ya zauna ya harama ya sake shiga a haramar hajji da shi to shi ne aka ce zai yanka dabba ta abin da ya samu karanci ya yanka akuya au ikrahi ko wacce yana ga yana nufin wa yakun ta'imu nau'il hasbi li yakfi min tamattu'i ko dai ya harama da tamattu'i au ikrahi ko kuma ya harama ikrahi akwai kirani ko ki au kirani ko kuma ya kirani shine ya harma da ko hajji da umra a hadi zai fara da kuma hajji sai kuma ya goya umra a hadi to shi ne shine zai zauna da ikramin shi har sai an je kamar ta ajjala fi yawmin fa la yasma alayhi wa man ta'akhkhara fa la yasma alayhi liman ittaqa dole sai insani wannan to sai ki au ifradi ko kuma ya harama da ifradi shi wannan ifradi shine ne bangare guda biyu ko dai ya harama da hajji kawai a watannin aikin hajji ko kuma ya harama da umara kawai a watannin da ba na aikin hajji ba ko kuma a watannin aikin hajji amma in ya gama ya bar garin ko ya wata tafiya da ta kai nisan komawa gari idan ya haka shi ma ya halatta ta kai mutum ne na kuka kenan guda min tamattu'in wa qiranin wa ifradin yace wal awwal afdaluha na farko shine tamattu'i ya ta falala tare da cewa malamai sun yi maganganu masu tarin yawa wasu ka ce ai kirani ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kirani ne to tunda ko shi yake rani yayi babu makawa ka ce wanda yayi ya fi ya ya fi daraja kenan to amma dai wata magana da ya faɗa ta da matakbartu masu kuka da hadiya da za a yi nan da bayan da na wuto ta koma gaba na da ban koro hadaya ba kenan ni ba da kamar kiri na yi su da ka dai magana ka cikin ganci in Allah ya azabta mutum da zuwa kawai ka yi kamar kiri ka yi kamar kiri kuma bayan ka gama kamar kiri ka yi umararka ka karkare ya ta jaɗa wa kai a wannan tsakani bayan kun kammala aikin hajji duk da akwai shi ma matsala ta filafiya to za ka iya ƙara umara suka ce za ka iya amma da sharaɗin sai ka fita wajen harin matuƙar kana cikin garin makka a zaune ba dama ka tsara wata umara na bayan ka yi wannan ta farkon yiwa na bayan ka gama aikin sai dan kana so ka yi wata umara sai ka fita waje fita wajen kana da akwai inda ko ina kusa a kafa za ka fita in ka san hanyar inda suke sama su je in rana ko ka samu ɗan tafi in na biya da ka kaɗan ko da yake da rage kana zuwa ba masallaci nan da bayi ga da komai sai ka harama a wurin sai ka sake shigowa a rai sai ka gama wata umara so da ka a lokacin za ka iya ma wasu za ka iya wa mahaifin ka za ka iya wa matar ka za ka iya ma wani masoyinka bayan kwana biyu uku ma ka sake fita ka sake ko kuma ka tafi masjidu Aisha shine da kike mashi kana'i sun kashe kuɗi sosai shi ma ka tafi Saudiya sun gyara wurin duk direban da ka samu ka kai kana'i zai iya kai ka idan su bayar da su ya kamata ku yi ciniki kafin kuɗi to da galiba bayan ka biya wani shi ba ruwa shi ba haƙi shi koyi ba shi neman kuɗi shi koyi neman kuɗi ya ga ana kalla masu suna ta tafsirin shi idan sun yi tsoron haska an zama mu gode ma Allah muna kalla ba tare da an kaza gudana a kan ba ba mu ba mu rike daga mana gudana dan da mu ne a kan da an yi bayan Allah da su ne a nan da an yi fari a to wanda ya zo ya faɗa muke sannan na kawo ki Najeriya ai kika ce ta yanke fata walla kuma ai sai dai ta tsara zuwa nan ma dai mata maka ba dai sai ta kike sannan da haka dai shi wannan aikin hajjin na tamattu'i shine mafi farada shi yasa ya yake cewa da yasa kamar kin amri mata da darsu ma kullu hadaya wa mad'antu ha umra to wallahi da ban koro hadaya ba wannan umrar da nayi da na wannan aikin da nayi da na mai da shi umra sai in cire ikrami na sai in zama cikin jangari kawai da ka wa afdaluha wal awwalu afdaluha nau'in aikin hajji na farko wanda shi ne kamar turi to shi ne ya fi kowane falala shi ya fi kowane daraja suna ta mutu ya sami dama sai ya yi shi wa ya kunu ke kara nan ne ko harama za ta kasance ko dai harama da aikin hajji ko kuma harama da umra duk za su kasance ne ya ke ce ma ikra shi ne kamar kabbarar harama a sannan wajen da mutum ya ce Allahu akbar duk wani aiki da ba na sallah ba ya haramta a gare sai sai kike mata takbiratu tahrimi kabbara da ke haramta kowane aiki kan ba na sallah ba to haka kuma mutum na labbaikan Allahumma umraka akwai abubuwa da yawa da aka hana mutum yayi kaza to yanzu wannan harama ita ce ta hana wa mutum waɗancan ayyuka. To mutum zai harama ne min al-mawaqitil ma'rufa daga miƙatai waɗanda aka sani. Daga miƙatai waɗanda aka sani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa ahlul Madina bil Hulayfa mutanen Sham mutanen su Jufa wanda shine na mutanen Najeriya da Misra da Yamma mutanen Najd ya sa musu karnul manazil mutanen Yaman ya sa musu yalamlam da ya bada waɗannan wurare sai ce kunna da kunna wani man ata alaihinna waɗannan mikatan na waɗancan mutanen garuruwan ne da kuma wanda ya biyo ta wurin min ghairi ahadihinna na daga wanda ba dan garin ba kamar yanzu ake misali ka samu admission kana karatu a Iraki a Baghdad sai lokacin haji yake kai ko kana so ka je aikin haji daga Iraki yanzu ni katin ka ya zama karbul manasi akwai za ka irkin ko irkul Iraki ya lamlam yamana to in ka zo yanzu da inda mutumin Iraki zai yi an dace ko kuma sai ka zama sai ma kana karatu a Madina kai ɗan Najeriya ne makana karatu a Madina ko kuma da aka tashi ɗaukar ka daga Najeriya kai tsaye Madina aka wuce da kai shi ke nan ba da ce ranar da za ka shigo Makka to wannan dulkulai fa shi ne mikafin ka to da ka duk inda mutum ya biyo shi ke nan sai ce kunna da kunna wani man ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu hajjan wal umra ga wanda yake so ya aikin hajji ko umra yanzu zai iya yiwuwa kai yanayi ka samu na rayuwa inda a makka kake zaune a cikin garin makka kake zaune ka kuma da inda kake a cikin garin makka kai ka riga ka wuce ne ka to yanzu kuma ga lokacin aikin hajji yayi kuma kana so ka yi harama da umra kuma kana so ka yi harama da aikin hajji to yanzu ya za ka yi sai mana cewa man kana duna ha fa mahallu wanda yake ƙasa da misali misali daga daga zulhulaifa akan hanyar mutum daga madina zuwa makka sai da mana zulhulaifa bai da nisa sosai daga tafiya sai ne kilomita kamar arba'in ne ko hamsin amma kuma kana da tafiya ta kilomita wajen ɗari uku da wani abu ko ɗari hudu daga nan kuma zuwa makka to sai da mana kai tsakaninka da makka bai kilomita ɗari ba na ta shiga makka yanzu a nan garin da kake an za ka haram ko kuma a kai gidanka ma na cikin makka ne daga gidanka zuwa harami bai fi nan da aya rafi ba to a gidanka za ka yi harama a bayinka a nan za ka shirya kawai ka fara karfiya tun daga cikin gidanka tun daga cikin ɗaki har tsakar gida har kofar gida har ka zo ka yi umara ko ka zo ka yi hajji wannan kuma ko dai su yan gari ko kuma wanda ba san gari ba amma zama ya kai shi garin irin yan kasuwan da ke zaune a makka ta wani sai ne watanni sai watanni kana dogayen gine-ginen nan hotel hotel da ke gefe garu sauri da sauransu daga ɗakin kawai za ka yi harama mai za ka yi saukowa kawai za ka kana saukowa kawai sai ka shiga harami sai ga ma'amarar kan koma ɗaki da kira iramin ta shi kenan ka zama umarar ka ɗaya za ka yi wata gobe jibi za ka iya kara wata ma tunda ba ya ɗauke ka dogon lokaci ba shi ne wanka na duna hafa mahalli wanda shi gidan shi yana gaba sai an mutu ni katin a samu mahallin shi to zai harama daga nan inda yake a matsayin mahallin shi to sai ke fasu wannan maganar mawaƙi kenan da wurare da mutum zai harama da aikin hajji shi ko kuma umara ki da sai mutum ya kiya waɗannan mawaƙif din mawaƙif ne makaniya idan mutum ya wuce da ganga za a tilasta mushi ya dawo da hadaya ma zuwa sai da aka zo an mutu zuwa kulaifa da kilomita ɗari sai kiya ina ga dukkan sa da tsani ne ya kai tsani haram a ne ba ya sauki shi ya koma sai ya dawo wurin ba za ma yi daga nan ko su jira shi idan da ke bata musu tafiya ko kuma su yi gaba ya samu kuma da ya sun musu ya sa yin muna ake haɗawa da jami'an alhajjai waɗanda za su rika wayar da kai suna ilimantarwa suna kuma karantarwa saboda muhimmancin sai an wayar da mutum kai in ba isa mutum da ke kuskure kaɗan sai samu matsala sai da ma ya je aikin hajji madadin ya dawo kawai mu wani rabu umuhu abin da ya faru ba ya yi asara ya yi kaza ya yi kaza to da haka yana da muhimmanci kafin mutum ya je nan da ya kiro musu tafiya a samu lokaci mutum ya yi karatu sosai a yi mai bita ana bita ita gwamnati ta kan ta kare karfe bita kuma ana wayar da kai sannan a haɗa da jami'an alhazai waɗanda mutum zai rika a matsayin role model ko wanda zai rika kwaikwayon su ko yawan tambayoyi da ita ma saudiyar kuma suna iya kokarin su na ganin sun wayarwa da mutane kai yadda za a yi aikin hajjin suna da tsare-tsaren amsa fatawa da sun bayar da lamba in kana da fatawa ga wata lamba nan ka danna kana danna ta a wayarka ko baka da kokon gana na kashi ba akwai na hausa akwai na larabci akwai na turanci akwai na faransanci ingilishi yaruka daban-daban kana danna ba haushe zai ɗauka me kake tambayar ka kana tambaya kan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai maka bayani billa billa abu sun shirya ma ayyukan gaskiya idan suke samun taimakon Allah sai suke samun taimakon Allah yan da riko da ke kyawai ai da to a Najeriya ka so ai Ka'aba a garta ba ai ba har da ba ai ba wani kawai shugaban kasa ba cewa ya kai kawai zuwa su ake yi ba da wa rika yi abuwa wata sabon wulakanci ai ko ai ai ai ko a zuwa na ai akwai zuwa su masu daraja kuma akan faɗa ko a mutanen ma ko mutane akwai mutum mutumi kamar da suke cewa a rijalu talaka ko rajulun wa nisfu rajulin wala shay'a wani tsoho aka ce wata ya kisa mai ban sha'awa ya ga yana da yaro ɗan shekara ashirin shi kuma tsohon ya kai shekara saba'in sai sai ya ga yaron yau ya zo da wannan aboki yau ya zo ce wai kai suwa ne na rige cewa wannan duk abokai na ne abokan da sun kai ne ina da abokai wajen ko ko sittin ne sittin ke to ka gani shekara ta saba'in abokai na ɗaya da rige abokai ɗaya da rige ce ana rabin aboki ne ya rabin aboki a tsare da rige ce kin da na rayu abokai na ɗaya da rige yake ce a haka suke ka je ka samu wani zai maka bayanin ya ake samun rabin aboki shi ma ya je wajen shi shi ma ya tura shi wajen wani suka yi ta kwallo da shi har ya je su za'a mai bayani shi da ya je suke ce mashi wata rana wani mutum wanda shi ya fara kawo tsarar kenan ya shiga matsala da gwamnati kawai aka kama shi wasu kaya ne na gwamnati aka sata sai aka sa SS su yi bincike sai aka gano kayan a gidan shi yana da aminai guda biyu wanda bacci kawai yake raba su kawai wani ta ta bincika akan kaya a gidan shi ya aka yi shi bai san ya aka yi ba sai aka yi a cikin gidanka ita shi ne bai san aka yi ya kaka dai kare kan shi gwamnati kawai ta ta maka shi a kotu a ƙarshe kotu ta yanke mai hukunci a kashe shi bai da sauran amfani da shi ne an zo za a kashe shi sai ɗaya daga cikin abokan sai ya zo ya tuntuɓi jami'an gwamnati za a biya kuɗin za a ba da ragin kuɗin kayan ko ne ɗauki asara rage wanda ce ba ta son kuɗi to za a biya duka kuɗin kayan za a ninka za a ninka za a ninka har mutumin ya kai ce zai ba da duk abin da ya mallaka don a tafi abokin gwamnati ce ina ai lafiya kai za a ke shi yace to shi ɗaya wani na biya abin da zan biya mun haɗa can to Allah ya haɗa mu a ganar salami shi maka hadisi rikin kenan kaga wani abokin ya yi iya kokari an zo za a kisa sai ga wani mutum ya zo hajaran maza ya ce ku dakata shi ɗaya daga cikin abokan kenan ya ce gaskiya ba shi ya saci kayan ba ni na saci kayan na wurga gidan shi amma ba shi ya saci ba don ya kubutar da shi ne sai aslan kayan ne na sata to lokacin ya ɗan ɗan haushi ne sai na wurga a gidan shi don a ce shi ya yi sata yanzu na fito na faɗi gaskiya a sake shi sai aka sake shi sai aka kama wannan mutumin sai aka kashe to shine da yaje zauna cikin yana da abokai guda biyu ɗaya cikakken aboki shi ne wanda ya ba da rayuwar shi da rayuwar shi ɗaya kuma rabin aboki wanda ya ba ka duka kuɗin shi da rayuwar shi shi ka kaje da ke samun rabin aboki da cikakken aboki duk wanda kuɗi kawai ya bayar dan ka kuɓuta rabin aboki inda ya kasa ba da rai a rayuwar shi cikakke a wasu kuma bai ba da rayuwar shi da rayuwar ba ta fata ba an da fata yanzu wani sakan aboki ya ake ka daidai wuce ya karya wani kisa ya dawo kai a ka dai na kana mai shahada gaskiya inda wani ba ta azurta ila ila ila na kalar janna kai alaka na mashi ya tafi to shi ne ce makan ka ji so sai sai ka je ka auna naka cikakkun abokai ne ko rabin abokai ne ko kula sai a nema don wani ma abokin kuma shi zai sace maka waya ka ga wannan shi bai maka rabin aboki ba minus one ne yin abokanka nan ce abokanka nawa sai ka ce ba ka da ko ɗaya ana ma bin ka bashin goma sai abokanka ashirin kowa ne ke sace maka waya yanzu abokanka minus twenty yanzu sai ka sai ka kawo ashirin da ɗaya sannan sai kana da aboki ɗaya yana da sai mu da tsakanin nan da kan sai mu tashi matsala ta abin da aka haramta wa mutum ko abin da wannan harama ta aikin haji ta haramta wa mutum don mutum ya dace da ayyukan da shari'ar musuluncin ta tsara. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eh ba ne ba ba kai shi madina ba eh Eh, a al'adun jami'an al'adun zai wa magana sai su ɗauko shi sai biya biyalai a kudin shi kudin gujirin shi sai a ɗauko shi a dawo da shi shi ma kuma sai an nemi fasfot gaskiya sai an maga wani application duk da wannan su a wurin su ba matsala ba yan ciro dan in ya dawo ba fasfot kuma za a iya daga nan a wurin su jirgi sai ya dawo Najeriya da sai karɓi fasfot sai ya dawo da shi fitla sai kai shi miƙa sai ya harama sai shiga da shi sai yanka akuya ko rago amma yin shuru ya ci gaba da yi a haka to kamar yanzu mutum ne ya shiga mota wai ya manta a ke bai kunna ba yana buku daya da ke an kawo da ke kwarai ka alhamdulillah tafiya ba sai sauri sai sai gaisa inda yake kuma shi an dawo Najeriya. Shi wannan sai dai ya shuru ba iya koma ya gyara. To da shi aikin haji in ka fara ka lalata shi. To ba dama su kara wani da ya kyau sai ka gyara wanda ya lalata a lalata. Kan mutum ya mutu yake zuwa arfa ko ya kwanta da mace ana cikin aikin haji. Ajin ya lalata amma haka bai ta bin mutane ana karshewa har a gama aikin haji baɗi sai ya koma ya gyara lalataccen daga nan da hali sai koma kuma to yanzu ya fi yarin ɗan hanya sabo dai ta zai iya in ya koma gyara zai ɗauka daga inda ya lalata amma dai zai harama kuma tun alikaci sun sabon aikin hajji zai yi kawai amma niyyar sai dai ga abin da ya kawo shi ya zo niyyar gyara ne yasa yake da falala saboda kila wayannan abubuwan da suke tattare da shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم